خير ما سلموا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أصلا سبب متاني kawo kan kujera ga tana ga tana aje kujera kan abuwan akan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم a wannan wata mai albarka mai alfarma a wannan rana mai albarka a wannan gari albarka a wannan zawiya samu mai dauke da tumbin albarka muna farin cikin halartar wannan waje saboda zagayowar watan da aka haifi manzo sallallahu alaihi wasallama wanda shi da kansa ba wai a watan kadai ba Islati yake tunawa da haihuwarsa duk litinin yake yin azumi wanda har ya kasance yana tunawa da haihuwarsa su arba'in da takwas shekara to muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mu da ya ba mu ikon tunawa da shi a shekara sau ɗaya muke yi maulidi To a irin wannan yanayi bayan na kaddamar da gaisuwa zuwa masaukin a halifa na wannan zawiya mai albarka da sauran shehunan da iyayenmu da suke tare da mu a wannan waje da yan uwanmu muridai da almajirai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh akwai sababi da dalilin da ya sa da ce zan yi bayani akan hidima saboda hidima wata sunna ce da wuya ka same ta in ba a ɓangaren sufaye ba da wuya ka samu sunna ta hidima a wani ɓangaren da ba ɓangaren sufaye ba ne sannan kuma ta ɓangaren hidima akan iya samun duk abin da ake nema na yardan Allah na yardan ma'aiki da yardan waɗannan shekunai da kuma arzikin duniya da lahira gaba ɗaya wanda wasu ma sukan iya samun ilimi ne ta ɓangaren hidima ba tare da sun zauna a halka an karantar da su karatu ba wanda sanin kowa ne in muka ɗauko tushe abdullahi bin abbas wanda ya yi fice a fahimtar qur'ani saboda addu'ar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya masa yace allahumma allimhu ta'wil wa faqihu fi din wannan addu'a Abdullahi bin Abbas ya samu wannan addu'a a sanadiyar hidiman da yake wa ma'aiki yana ɗan kankani a gida. Har ma'aiki zai tashi cikin dare zai yi tahajjudi, Abdullahi bin Abbas da yaro gida ne dama, to zai yana yana fakon lokacin da manzo Sulama zai tashi cikin dare zai farka manzo zai ga Abdullahi bin Abbas a farke. zai nema miki butan shi da duk abubuwan da yake bukata wanda idan ba ku manta ba shine ya rawaito mana da hadisi idan mutum manzo sallallahu alaihi wasallam zai yi nafila ya zo ya tsaya a bangaren shi na hagu ya jaji ya aji ya aji aji shi bangaren sa na dama saboda wannan cikin dare ne domin lazamtan da yake wa manzo sallallahu alaihi wasallama hidiman da yake wa manzo sallallahu alaihi wasallama har wata ran manzo ya ji daɗi sai ya kira shi ya mishi addu'o'in nan guda biyu wanda shi yana ɗan kankani ya yi fice da ilimi da fahimtar Qur'ani cikin sabon manzo sallallahu alaihi wasallama yake mishi Allahumma addinku ta'awi wa faqihu fi din Abdullah bin Abbas sai zo ya kasance daga cikin al-musiruna waɗanda suke yawaita rawaito hadisai abu manzo sallallahu alaihi wasallama abin nan wal musiruna fi riwayatil asar abu abu hurairah yabihi umar a cikin wannan ayarin al-musiruna din in ka cire abu abu hurairah da abdullahi bin abdullahi bin umar wanda zai biyo baya shi ne abdullahi bin abbas shi ne na uku a dukkan sahabban manzo wanda ya fi kowa hadisi a wajen fahimtar kuma qur'ani da tafsiri kuma shi ne na ɗaya wanda a me ya samu wannan ya samu wannan ne saboda hidimarsa ga manzo sallallahu alaihi wasallama haka wani sahabi wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake wa manzo hidima yake wa manzo hidima har manzo ya ji daɗi wata ran ya kira shi sai zo ya ce mishi wai me kake so ne na baka alfarma ka faɗi abu buƙatar ka kwaya ɗaya kawai wanda kake zan roƙi Allah ya baka sai yayi jin haka yana tunani sai ce me kake tunawa ne a yake bukata guda ɗaya ne ina so kar in zo in faɗa kuma yanzu ya kasance akwai wata wacce ta fita can sai ya ce as'aluka murafaqataka fil janna ina neman in kasance tare da kai rafiqinka a aljanna gani ga kai a aljanna manzo ne ya ce miki cewa ya awa zalika shi kenan wannan yi ne bukatar ka shi ne kawai awa zalika sai ya shiru ya ce shi ne kawai in kasance tare da kai rafiqinka gidan aljanna shi ne ya ce a aini ala nafsika bi kasrati sujudik ya gaya masa cewa eh bukatar sa wato zai bashi wannan abin da yake nema amma a yawaita yi wa sujjada domin ya ba wa ma'aiki agaji akan abin da ma'aiki yake so ya bashi a gobe kiyama a me ya samu wannan a hidiman da yake wa ma'aiki da sallallahu alaihi wasallama haka Anas bin Malik wanda sahabi ne yana dan kankani mahaifiyarsa sahabiya shi mahaifinsa ma sahabi ne shine sai mahaifiyarsa ta ɗauko shi yana ɗan kankani ya zo gun manzo sallallahu alaihi wasallama cewa wannan hadimin ka ne ya maka hidima sai kasance yana tare da ma'aiki tun yana da shekara goma yawa manzo sallama hidima na shekara goma a wannan lokaci ne shi a anas bin mali da kanshi yake cewa yake cewa ma'aiki ya mini lamunin abubuwa guda hudu a sanadiyar hidiman da nake mishi hukun ga sunan a gabana ina ganin su da ya rage. Yace ya mini lamarin cewa zan yi shekaru mai yawa a duniya. Yace ga shekaru na ɗari da ashirin yanzu ya ce. Ya mini lamarin cewa zai zamo mai yawan dukiya. Yace ga dukiya wanda na mallaka ni ma ban san adadin su ba. Ya mini lamarin zan yawan ƴaƴa. Yace ga ƴaƴa na burji ko kuma ban san sunan su ɗaya ce. Abu ɗaya na kudin da nake jira wanda kuma na tabbata lokacinsa ne bai yi ba shi ne ce ya ce gani gashi a gidan aljanna gobe kiyama shi ne nake jira ya ce wannan wa anas bin mali a me ya samu wannan ya samu wannan ne a hijiman da yayi wa manzo sallallahu alaihi wasallama wannan can na baya baya idan muka dawo na abubuwan da yake wakana a kusan waɗannan zamaninnuka akwai shahararren malami marigayi wanda ya rasu ba da shi shekun jima a fari yake duk waɗanda suka san tarihin da sun san da cewa ya yi karatun ƙur'ani a zangayen babu ne Yusuf namu na angonmu a nan ya yi karatun ƙur'ani ya haddace ƙur'ani amma ba wanda ya taɓa ganin inda ya ɗauki ilimi ya yi karatun ilimi babu ya je a tun tun Abdulrazak yana magariya ya je magariya da niyyar ya je ya yi karatu to da ya je sai ga yanayin gun shehi Abdulrazak yana bukatan hadi to sai ya ajiye harkan karatu da littafi kawai hidima yake wa shi Abdulrazak zalla shekara da shekara dauko wannan aike wannan dauko wannan aike wannan sai da dauki shekaru sama da goma yana tare da shi Abdulrazak abokanansa da waɗanda suka zo wani ya karanta makamat wani alfiya wani waye wani risala wani mutasar an ka karanta duk shi ba wani littafi kwaya ɗaya da ya sauke shi kuma al'adar shi a turazak idan ka giruwa ilimi zai yaye ka ya ce ka je ka gina zawiya to shi kuma abokanansa duk an yaye su sun je sun gina zawiya sai ce kai kuma fa sai ta haka sun je mu ba karatu muka yi mun zo mu ma hidima ne ya ce to je ka duk abin da ka ga abokananka sun karanta ka je na tura maka shi shi an mishi ne wakil yace na tura maka shi kar a kawo ma wani littafi ka ce ba ka karanta shan kundi ma haka yazo ya zauna a zawiyarsa urewar littafi dai wahalarsa ba su dariya su makamat bane wanda ake ji da su su muktasa to in aka kawo kawai za ka karanta idan ka fasa ma zai dinga fasaha maka shi karanta har littattafai yake wallafawa kowa ya san bai yi karatu a hidima ne aka tura masa karatu kuma karatun ya turu haka nan kakanmu a shaggoni mustapha limamin juma'a wanda wansa shek ainuma kamar yadda manyanmu suke ba mu labari a shi ne malamin da yake karantar da ilimi tun gabanin shek ibrima ya shigo gari ya shigo garin nan ya riga shek ibrima ya shigowa garin nan wanda saboda yawan waɗanda suke karatu a wajensa in baka zo ka shiga layin kayi bukin ba ba za ka samu kai karatu ba wanda mahaifinmu ma asali ya zo karatu wajen shek ainuma ne kuma ya fara ya karatu kansa yawanci yayi a wajen shek ainuma ne har yake ba mu labari cewa ya karanta alfiya baiti ɗari wa ba'duhum abun nan a araba mutlakan wannan baiti shine baiti na ɗari ya zo kan daidai wannan baitin kenan shi a yanzu mai rasu. Shek Ainuma ya bar wasiya cewa duk almajiransa waɗanda suke karatu a wajensa su zo gun gani Muhammadu gani Mustapha wato kakanmu kenan su zo su yi karatu. Shi kuma tun da yake ya haddace ne Qur'ani amma karatun ilimi baya yin sa a gaban gon shi din. Aike ne hijima ne debo ruwa aike kasuwa da ko littafi karashi yake dai. Ba san shi da ya zauna ya yi karatu. ya rubuta wasiya ya bari a haka kakanmu shagwani mamadu ko shagwani mustafa dai aka karanta mishi wannan wasiya ya tayi ya je ya samu dan uwan shi shag muhammad ibrima saboda shi da shag muhammad ibrima suna ƴaƴan shakikai guda biyu ne shi a khadija ta haife shi sannan shag ibrima fatima ta haife shi Khadija da Fatima shakikai ne uwa ɗaya uba ɗaya suke ƴaƴan Sheikh Abdulrahman Tarbat. Ba shi da ɗan uwa da yake kusa da shi kamar Sheikh Jibril sai dai yake to ga shi ba abin da yake wakana. Ga almajiran wana sun yi karatu kuma ya ce duk waɗanda suke karatu su zo su ci gaba da karatun su a gona ni kuma ka san ba karatu ne a wajensa ba yi ma nayi sai Sheikh Jibril ya fito. ba shi ya faɗa ya rubuta a rubuce ba ya ce eh haka muka gani a rubuce a da rubutun hannunsa sai ya ce to je ka duk abin da ka san yana koyarwa kar a kawo wani littafi ka ce baka karanta ba ko baka sani ba ka ja ka tafi ce haka abin ya zai kasance su mahaifinmu suka koma gunsu suka karasa karatu har zuwa lokacin da za a yaye wannan abu ne sananne da ana bayarwa a tarihi irin waɗannan abubuwa suna kasancewa ba iyaka to duk a sanadiyar ijma wanda ma waɗanda Allah ya bunkasa arzikin su ya ɗaukaka darajojin su a sanadiyar hidima ba sa lissafuwa ba sa kirayuwa suna nan tiyawa a cikin tarihi to saboda haka wannan hidima wanda akwai hidima hissiya akwai wanda yake ma'anawiya wanda duk a zawaya kuma cikin sufaye wanda da su aka a gunsu aka san wannan sunna kusan ana so kusan yana so ya zama to sunna ta hidima tana so ta shafi a cikin wannan wannan wa wannan ta'ifa wanda kuma aka san su da wannan sunna din wanda zaka ga wani zai zo ba karatu yake gun malami ba zai zo ya share gona ya nuna duk abin da ya noma kuma ba zai sa'a da sai ne kwaya dai gidansa ba zai kawo gidan malami wannan muna kanana muna gani a gonar da su ba karatu suke yi ba za su je ƙauye su yi noma wake ne wake ne su dawa hatsi keɗa a dodo a mota ko a jaki a kawo wa malam gonan malam zai ware gonarsa zai ware gonan malam wanda da wannan ne suka yi albarka wasu ba su yi karatun ba aka tura musu karatun wasu ba arziki aka tura musu arziki wasu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su hidaya kawai a tsantsar hidima ya ba su hidaya a tsantsar hidima akwai wani almajiri malam namu wanda ba za a ambaci sunan shi ba a sabullan hidiman da yake yake wa malam shi ba almajiri bane ba mai daukan karatu bane sai ya ce a kira shi aka kira shi akwai wasu maguda biyu irin irin sa yake a kira su duka da suka zo kusa da rasuwan shi yake cewa to ku ukun nan ba ku ukun nan ba ana maganar su duniya lamani na duniya ba ne a lahira a lahiran da kowa yake cewa nafsi nafsi yace na lamace muku a wannan ranar za ku ceci duk wanda kuka ga dama duk wanda kuke so za ku ceta duk laifin da za ku yi shigar da shi aljanna kuma ba malamai bane ɗayan abin da zai tabbatar da wilayarsa gabanni ya rasu sai da ya ba da labarin ranar da zai rasu da abubuwan da zai wakana a ranar har ruwan da za a yi har wasu ma da suka zo jana'iza cewa wani da wani za su zo jana'iza na ruwa zai cike su a kofar tasha sai ya ba da labari akwai wilayar da sai wuce wannan an mishi mukajafa kuma wataƙila ba malami bane bai yi karatu ba a me ya samu wani a hidima ne ya samu wannan gaba ɗaya amma a yau za ka ga so tari ko da za an samu wasu muridai a zawaya sun zo hidima karkashin hidiman su hidiman da suke akwai wani wasu interest nasu suke so su cimma a karkashin wannan hidiman da suke so su in ma akwai kenan to za ka ga sanadiyar wannan za ka ga cewa duk wani annabin da Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko tun zamanin annabawa na da to sai ya nema musu ansa ilimi ilimi yana bukatar ansar annabta yana bukatar ansar risala yana bukatar ansar sannan kuma wilaya ma tana bukatar ansar shi ne annabi isa da salam me yace kala man ansari ila allah yace ya san shi kadai ba zai iya daukan sakon nan ya isar ba haka nan malinta ko zawaya din nan kalifofin nan na zawiyoyi shehunan nan na zawiyoyi harkar addini ya fi karfin su kadai ya ce su gudanar dole akwai wasu an sarawa daga ma'aikatan gwamnati ne daga 'yan kasuwa ne da kuma almajiran gaba ɗaya waɗanda da su ne za a haɗu ake cewa harkar addini a ɗaura ɗakin a kan daji ne ba zai yi mutum da ya ɗau kan daki haka ya ɗaura ba ba zai yi ba dole sai an haɗu to amma wannan an sarawan a yanzu suna so su zamanto babu ko waɗanda za su zo su yi hidima da karkashin wani hadari ko wani darasi wanda dalilan wannan yasa za ka ga cewa abubuwa da dama sun ci baya ba don rashin ba ba don matsalolin irin na harkar hidimomi ba zuwa wannan lokacin da muke ciki ya kamata a ce a garin na ce zawaya sun karu da za ka ga cewa zawiyoyin wanda da muka sani muna ƙanana zawiyoyin har yanzu su ne babu babu wata zawiya sabuwa ce wanda za a ce wasu muridai ne suka gina ko kuma malam wane ya dace a ware shi a haɗu a gina masa masallaci a gina masa gida domin ya ware a samu sabuwar zawiya a yi ta zikiri a yi ta yabon manzo a yi ta karantar da karatu babu da sanin kowa ne duk a tarihi kowa ya sani a garin gudu zawiya ta tsareka zawiyoyin nan guda biyu wannan zawiya da muke ciki ta maulan mu shaga usman sadaki da kuma zawiyar Sheikh Muhammad Ibrahim su suka haifar suka haifi sauran zawiyoyi na garin nan gaba Me ne to a lokacin in kun baka karatu kun baka tarbiya sai ku ware ka ka je ka kafa zawiya a yi ta zikiri a yi ta wazifa a yi ta salati a ba wa muridai tarbiya a yi ta koyarwa amma yanzu ba ina duk da waɗannan zawiyoyin da muka sani guda biyu gare sunan su waɗanda aka kirkira karkashin sunan ga ko wasu zawiyoyi ne sabbi wanda aka sani a garin babu especially yanzu ga malam shukur wannan da muke tare da shi eh ba ni ne zan bada bayani shaidan ilimin shi da cancantansa da ma'arifarsa da abin da ya kama da wannan ba eh amma yanzu yana da zawiya shin ko shi ne ya bude baki ya ce ga mutanen guru ku zo ku taru ku gina mun zawiya ku gina wa masallaci tukuna za mu zo mu ce to bari man tukur ya ce mu haɗa teku ko mu gina masa masallaci ko mu gina masa sauyi. Eh, in wannan muke jira in shekara ɗari zai rayu ba zai buɗe baki ya faɗa ba. Eh, saboda tarbiyyar da yake da shi da iffar da yake da shi ba zai faɗa ba. Saboda ba irin wannan tarbiyya shi ya samu ba. In ku muna jira ne irin su mala abdalla adam ko irin su malam tukuri irin sun bude baki sun ce mu zo mu nada komiti mu hada kudi mu gina musu zawiya da masallaci in wannan muke jira in shekara ɗari za su rayu ba za su fara ba to saboda haka shi kenan mu mun iya ɗauko littafi ko littattafai mu zo mu yi karatu a wajen malami mai aikin gwamnati ya je aikin gwamnatinsa dan kasuwa ya je buɗe shagon shi malamin ba shi da amfanin komai kawai mu zo mu yi karatu mu biya bukatan mu mu tafi amma shi wanda irin rayuwa yake ba ruwan mu ba ruwan mu da wannan to wannan ba ita ce tarbiyyar da sufanci ta ba mu ba ba ita ce tarbiyyar da muka gada a wajen iyayenmu a wajen iyayenmu ba a irin wayannan koke-koken da muke yi ne wata rana a damatu akwai malam jinjiri kowa ya riga ya san shi malami ne mai kokari zawiya ce kusan a damatu in ka in ka hau a caba ko na ce kashi a kai ka zawiya gabatin a buɗe zawiyar shekuru nan za a kai ka ko in ka zo da masu ka ce a kai ka wani gun da ake zikiri ake cewa la ilaha illallah nan za a kai ka yana nan a wani gida a makale gidan haya gidan ma da ba nasa bane na marayu ne kuma bakin kasuwa da cunkoso haka nan mutane za su zo su karanta risala da iziya da askari da ashimawi su zo kuma a yi zikirin juma su yi ba yan kasuwa da ma'aikata kowa ya kama gabansa wata ran a taro irin wannan zai rike taron tafsiri sai na je da na je na ce jama'a dan Allah mu ba ma jin kunya yaya idan malam jinjiri in dan salafiya ne ko dan izala ne a garin nan yaya zuwa wannan lokaci ba shi da gida suka ce yana da gida sun hada kuɗi a kuyi sun siya masa gida ba shi da mota suka ce da dan izala ne ko dan salafiya yana da mota to mu ba ma son malaman mu ne za mu bar malaman mu a wulakance a gidajen haya da ana wulakantar da su suna fama da biyan kuɗin haya na ce a nan gun da muka zo taron yin rike tafsiri nan inda za mu naɗa komiti take zuwa shekara mai zuwa nan mun gina musu zawiya. Ta ce me yasa za mu wulaƙantar da malaman kuma Allah bai wulaƙantar da su ba. A haka mutane suka yi nadama take ma kware-kwaren komiti muka zo muka naɗa yanzu maganar nan da muke mun nemi fili inda za mu gina masa gida mun sa foundation mun nemi fili inda za mu gina masa babban masallaci ba ma wai na kamsu salawa da babban masallacin juma'a babba yanzu muna nan kan wannan aiki eh amma mu mutanen guru kowa ya riga ya sani mai guduma bako ne shigowa ya garin nan ya zazzagi mutane kalifan mu na wannan zawiya shaka shaka alai salisu bai tsira ba kan kan mimbar ya zage shi khalifa alai fatihu bai tsira ba aka ayyar zazzagi malamanmu na manyan gari amma mutanen garin nan haɗa kuɗi suke suka siya masa motar da su da ita ga man tukur yana nan a zaune a garin da shekara da shekaru yana ba shi ilimi rumfan da zai ba da ilimin babu shi sai dai a tare a nan a koma san a tare nan a koma san eh haka za mu zama tsohon mu wulakantattu mutanen dubu ɗari takwas da muka siya wa mai guduwa mota ba zai siya mana akalla fuloci guda da yadda zamu gina ma su da su mala abdalla da irin irin su wanda duk wata zawiyar da ka gina ba wai a guru ko in a in Abuja ka gina zawiya a matsayin zawiya ta kasa gaba daya mala abdalla adam da man su za su yi rike wannan zawiya shin yawancin ma ke wunin zawaya din nan da wasu birane ka je Kaduna ka je Kano ka zo rejan nan in aka raba ilimin mala abdalla adam kuma da tubu ba za su iya ɗaukar kashi ɗaya daga ciki amma za ka same su a Kaduna mu muna zuwa muna gani a Kaduna su ba za ka an gina musu zawaya ga masallatan su ga wuraren sauka da abin da ya kamata wani amma mu mutanen guru gaba daya a wannan layin wanda mu muka gada akan wannan layin aka zo aka tarbiyyar da mu riga mun zamanto abin da muka zamanto saboda haka wallahi tallahi karatu da kake ganin nan wai ba ka dauki littafi da zo kai karatu na aikin banza kake za ka iya zuwa ka yi hidima na minti guda hissiyan au ma'anawiyan wannan hidima in ta yi albarka ka samu yarda a tura maka ilimin ilimi a yi networking ɗin ilimin ne zai sa ka zama mai ilimi in kuɗi ne duniyan da muke so ne duniyar tana nan ƙarƙashin hidima eh to saboda haka a gaskiya a wannan sunna wacce aka san mu da ita wanda sufanci ya ba mu tarbiyan wannan sunna to gaskiya mun nesa da wannan sunna din abin da ya kamata mu yi nadama mu farfado da wannan gari da aka aka sani da yawan zawaya mu nada komiti na gaggawa wanda za mu kirkiri wasu zawiyoyi sabbi wanda za a yi ta zikiri za a yi ta yabon manzo za a dinga bawa muridai tarbiya a samu ilimi sosai saboda haka in ma muna gani kar mu zo mu nada komiti in ce za mu gina zawiya kaza da kaza mu gina mu nada komiti din da akalla a ce za mu gina wa malam tukur zawiya a matsayin goji goji mu goji mu ga za mu iya ko ba za mu iya ba mu nada komiti mu gani in muka nada komiti nan mu nemi fili inda za mu gina masa mu nemi taimako a gun ire-iren mu ba mu waɗanda ba su da alaka da mu ba eh kuma ba ni ne zai faɗa ba shi zai faɗa ba ba shi zai nema ba mu muka yi wannan mun yi wa kanmu aiki ni ba shi muka yi aiki in shekara ɗari za mu yi shi ba zai nema ba a wajen to saboda haka a gaskiya ina ba da shawara a wannan waje da muke zaune ga manzon mu tashi ga su malam Usman Dawan su malam Baffa akwai su malam Tahir muna nan matasa masu kokari masu himma mu naɗa ƙwariya ƙwariyan kwamiti na gwaji na gwaji irin wadda muka yi a damaturu muka yi nasara cewa lalle mu nada wata kwamiti tsakanin mu cewa lalle za mu yi foundation din zawiya da za mu gina wa malamin mu shehu mu malam tuku a matsayin gwaji in mun samu nasara zuwa gaba kuma za mu assasa zawiya ga wani kuma malamin daban wanda muka ga yana da cancanta haka za mu faɗaɗa mu yawaita zawaya a garin nan kar kullum an zo zawoyin da aka sani da su kawai ake kidarwa da fatan wannan shawara za ta karɓi abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya amfane mu kuma ya amfani waɗanda suka yi wa bayani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Akan Allah na yi takar da kai. Mun saurari bayani daga baki mana ayyuka da mutum na wannan ba bayani ne kaɗai ba ya yi mana tunatarwa kuma ya zamanto cewar abin da ya rage a kanmu daukan abin da ya Allah ya sa karantai da Allah ya sa